alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda mun shiga cikin kitabu salis wanda shi na kitabu zaka a wanda ciki na yi mun shiga matsala ta biyar الأموال التي تجب فيها الزكاة وندري شاهنا دري دتلاتين دترى ونظام عينهم قاد لم يتقف عروض التجارة shi na kayan kasuwa shi na urut mala ya husara ce wahiya kullu ma jidda lilbai'i wa shara wa shara li'ajalin ribhi babu wai gudan ciki a shi na abin da aka tanadar ma saidawa ko sayar hurudu tijara duk abin da an tanadai lilbai'i don a sayar da shi wa shira ko a saye shi li'ajalin ribhi dan a samu karuwa ciki a samu riba wannan ya zan urudut tijara urudut tijara gidana mota ta dabbobi na a hilaye na wasu ƙarufa na kai ko bolata ma ko bolata an ka sayi dan dai a sayar da ita to tana ɗaya daga cikin rubin tijara tana ɗaya daga cikin abin da za a yi tarma zakka yayin da za a dinga zakka to sai an kiyasta wannan boda ta jikka na wata an ka sayi tunda ana lissafawa wadda an ga sifa wadda za an ga za a saida wa fa da haka malaci duk abinda an ka tanada shi don sayi da saidawa ana ce mai rubu tijara faqat a alƙaulihi ta'ala don waɗa Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi ku min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga cikin tsabtataccen abin da kun ka nemo ma kasabtu abinda al-iktisabu shina nemowa to ku ciyar cikin tsabtataccen abin da kuka nemo فقد ذكر عامة أهل العلم sun ambata gabaɗan ma'abuta ilimi ko mahi yawancin malamai a annal murada bi hadhihi al-aya abinda aka bihi da wannan aya shina zakatu urudi tijara shina zakka ta kayan saidawa da sayarwa abinda aka nuhi zakka ta kayan saidawa da sayarwa kenan duk abinda aka tanada don saida shi to wannan abu shina da zakka ko da kuma jakkai na mutum ya siyo jakkai don shi saida ya siyo dokuna don shi saida wannan ɗurudu tijara da ba a yadda majakai da dokuna zakka amma yayin da ya zan kasuwancin ka jakkai kaka saidawa to ka so kayan a jaki ashirin baka hitar da su zakkar su ba to za ka hidda ma kuɗin su zakka sai ka lisafa waɗannan jakkai nawa ka sayo su a to sai ka lisafa kuɗin su a hidda musu zakka a shi na dai duk abin da ka siyo don ka saida shi in dai ba kar naira ba wannan su ba su da wani zanci don ba ba abin kwarai na ba su ba su cikin tayyibat amma in dai abun kirki na wanda al'umma na umarni da shi ko mina na in dan ka saida shi to wannan sai ka hitan mai da zakka amma kaga in ka so jaki goma dan noma ko wani abu mai kama haka ba su da zakka amma in dan ka sayar na to akwai zakka cikinsu to sai al-hubub wa simar hubub da simar duk za a ce musu a koya shine al-hubub abin da ya shahi koya as-simar abin da ya shahi 'ya'yan itace akwai bambanci tsakanin koya da 'ya'ya akwai bambanci tsakanin alkama da dabino الحبوب هي كل حبة مدخر مدخر مقتات من شعير وقمه وغيرهما abinda aka ce ma hubub shi na dukkan koyar da aka ainihin kimshi ta don abinci shi na muƙutatin wanda dan abinci wannan koya an abun ga kimshe ta dan a yi abinci da ita shi na mala yace na sha'ir nau'i na daga cikin alkama wa wa qamhi shi ma nau'i na daga cikin alkama wa gairihi ma da wani wannan sai shi zamtun da an ambaci ash-sha'ir da al-qamh duka nau'i na na alkama ya ce gairihima kaga sai ya zam haci da dawa da masara duka sun shiga ciki tun da su ma abinci na da shinkafa abinci na wanda ana tanada a a- a- ƙuyata da aka tanadawa don abinci wasimar abin da aka ce ma a simar iya tamur wa zabib shi na da bino da zabib busasshen inabi wayanda ana hidda musu ainihin zakka da qaulihi ta'ala don sabida faɗa Allah maɗaukakin sarki ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abinda muka hitan muku daga cikin ƙasa to sai ya zama akwai wasu abubuwa wayanda 'ya'yan itace na amma ba abinci na ba buruka mangoro da gwaiba ai yayan itace na amma ba a idikharin su wajen abinci ba a tanadar su kaga wannan ba su ciki idan abin da za mu kalla abinda wanda ana aje shi matsayin abinci cikin 'ya'yan itace shine abin da za a yi masarka ko kuma a koya ita ma sai abin da za a aje ta don abinci matsayin abinci wa qaulihi ta'ala da faɗa Allah yace wa atu haqqahu ko ba da haƙƙi ne yawma hasadihi ranar girbi ranar da an ka girba ranar za a bayar da zakka ashe kaga ita zakka ba za a aje ta ba har wani lokaci musamman ta abinci da haka mahi yawancin gonawa da ban san yanzu ba ya an ka zo an ka yi girbi ana yin karta to wani lokaci ita karta ɗin ga manoman na gaske za a yi gayya ta ƙarmunta to ya an ka yi gayya nan za a lisa hawa dame nawa an ka ɗarma me ya kamata a hidda musu nan za a hidda kuma a fara a a raba ta a keɓance su gehe ga na zakka a ba na nan waɗanda za a ba wasu a ba kuma waɗanda ba su nan da haka aka yi ko kuma a'a za a yi gayyar girbi a zo a girbi a ɗarmi to nan za a fitar da zakka ɗin to haka na tuna shi Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi bamban shike da zakka almal kaga ta barar da an ka samu ba aka bayarwa hatta yahulul hau sai shekara ta zagayo amma ita zakka ta haci tunda an ga kawo hasad girbi ko ba da ranar girbi a kaga shina nuna maka ba kuɗi ciki wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma saqati samau wal uyun aw kana a sariyan al asriyan na ko aw kana asriyan al cikin abin da sama ta shayar ko kuma al'uyun mare-mare ko kuma asiriyar abin da shi shina da sanyu ne wanda sanyu ne ka shayar da shi akwai abin da shi sanyu ne ka shayar da shi muna ganewa akwai abin da ruwan sama ka shayar da shi akwai abin da ƙorama za ta bashi yanci abin da ruwan sama ka shayar ba abin da an kai ma ruwa su ɗai ba a abin da in za a yi ruwa yau da gobe sai shi kai kamar haƙi masara ita alkama ko akwai abin da al'uyun mare mari ka bashi ruwa wannan da ba akwai kuma wanda shi in an ka dasa shi shi kenan magana ta ƙare misali mu ɗauki wajen wake ta ɗan wari ba abu na ba wanda ai aka bai a shi dai ya an kai ruwan da aka samu an ga shimka shi ya fito ta ƙare misali ne mu to kaga shi wannan shi ka shayar da kai ne ba shayar da shi aka yi ba to al'ushur akan ba da ushuri kaga bamban da zakka kuɗi idan aka bada ni rubu'u ushur ko rubu rubu'in ushur aka bada ba kenan na goma sai an kasa shi kuɗi to amma su waɗannan na goma aka badawa sai ka riƙe nawa tara amma su wayancan za ka riƙe tara sannan kuma da kaso uku cikin ah, na goma ko haka za ka rike to za a ba da rushu kaga abun nan adalci da musulunci can da shi kai kai hiskaliya kakkai mari kakkai bango kan nemo sai ka ce na goma ma ka kasa shi kashi hudu sai ka bayar da kashi guda ko na Allah na ya aiki ne ruwan ba sa ya kai ba yi maka aka sai aka ce to ka sa goma ka bayar da guda wa fi ma sukiya bin nadahi nisful usul abinda kai ka yayyafa mai ruwa injin kassa guga kassa ya an ka yi kai dai ka ba abin da ruwa ba shi ya shayar da kai ne ba ba kuma marmaro ba ya shayar da shi ba sama ba wannan sai an ga ce nisful usul duk da shike ruwan gina za ka yi ka samu ba saya za ka yi ba ko to kaga sai aka ce ka ba da nisful usul nan rabin na goma za ka ba da sai ka riƙe tara da rabi tara da rabi eh eh kamar dame ashirin yau sai ka ba da ɗai in kai na kai ƙulboto da kwanatu ka samu ruwanka yanzu misali kamar irin waɗanda ka ban masara ko dawa irin wannan wanda aka fai to ka ga ita wannan hukuncin take nan in dai kai kan ba abuka ruwa ta kai ta abun ga to duk da ne ashirin guda za ka baya amma in gebe ka malaluwa ko ruwan sama aka yi wannan kaga dole sai ka ba da dabi biyu yan ashirin nan sai al-ma'adinu a toci da an halaka cocen mu da warkar kama musu ai su ba bambanci in dai za su yi da zakka ai ba wani bambanci a wai su ba wani bambanci tsakanin kuɗi da abinci da abin da an ka shayar da wanda aka shayar ba su da tunda Qur'ani bai zaka da wannan tafsiri ba bai zaka ba sannan ma matsalar Qur'ani cewa atu haqqahu da yawma hasadihi ko eh to nawa za a bada cikin nawa babu kaga nan ma akwai dame shi amma cewa sun kai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha shi na wai su adadin su man ja'a bil eh a a a shi na zakka kuma dai wani kasa ai suna da abubuwa da yawa kowane da nashi eh kowane da irin nashi amma wasu wasu su ba su da wannan wasu abin da an nasu cewa sun kai man ja'a bil hasanati falahu kenan komi za a hidda goma za a hidda daya su haka sun gace dukiyarka sai ka raba ta kashi nawa goma sai ka hidda ni kaga an ci amana eh an ci amana wannan wuri a to su na rosu da nahau ba zancen nahau ba ake yasi na da an ka mace su na an ka gwamace su tun da ba wanda za a yi ka iya ba da nisabin ba wanda za a yi sai suka ce to gashi nan da Allah ya ce to tun da ai haka aka so man ja bil hasanati ko falahu ashru kenan kawai a- ashara ashara a a to kaga akwai ai duk da ka saki shari'a ai duk wanda ya saki shari'a sai ya yi bankaura Allah sai ya yi bankaura ko wane da amma ita shari'a ita ka baka a hankalci kaga shikenan sai ka samu sauki yanzu kana da kuɗin ka in ka san abin da sunna ta karantar a sauƙaƙe za ka hidda ba rigi duk are sunnin duniya sun yi tafaki akan haka to amma ba ƴan kalakatun duniya su sun yi tafaki akan a'a kowane shi na bisa nashi tsari kullun ala shakilati wanga shina da a, irin tashi ko kamar ai wajen kaga sauran sauraron radio abinda shike su ɗan kalakatun cikin juna suke ɗan kalakatu akwai wanda bai raba a ce sura kaza aya kaza akwai wanda babu sura babu aya su wajensu Qur'ani na zalla wacce shi na da sura da aya almuhimmu dai mu gane cewa su cikin bankaura suke sai al-ma'adin war-rikadu ba sai mun yi bayani ba shi malam shi ka bayanin addinai ce al-ma'adin hiya kullu ma kharaja min al-ardi mimma yukhlaqu fiha abin da aka ce ma ma'adin shine abin da aka hitarwa cikin ƙasa daga abin da Allah ya halitta cikin ƙasa din shi halitta ce an kai ba wani ya aje shi ba ko shi na an ga ce mai ma'adin kamar wani abu na azayye min ghairi waba'in wabi'in ko ba wani ya aza shi ba min malahu kimatun cikin abin da shi na da kima shine ma'adin wani abuna aka halitta cikin ƙasa abuna mai kima wanda shi na da daraja to ana ce mai ma'adi to sai malayi muna misali ka zahabi wal fidda kama zinariya da azurfa wanda a cikin ƙasa aka halitta su ba wani ka kai su ba sai dai shi zaru wani haf da tubulla wani ƙarni na baki mai mai kima a ce ka ga a to ba mamaki shi dai kare na mai kima wannan duk irin iraniyan din gashi na ciki iraniyan ai abu na mai kima shi na ciki mana tun da ka gama da cewa gaire zalika da wani wannan da za ka zo ka ɗebo da akwai hanya taka ta kanka wannan za ka samun ka ɗebo iraniyan dole sai ka yi mai zakka mana akwai irin zakka kai dole sai ka bayar da ita e tunda mai kima na ai ma na ce min malahu qimatun abin shi na da kima kuma za a hidda shi cikin ƙasa na an ta halicce shi wa rikabu shi kuma abin da aka ce ma ar rikabu huwa ma yujadu fil ardi abin da za a same shi cikin ƙasa min da fa'inil jahiliya cikin turbuɗe turbuɗen mutanen jahiliya wanda daman jahiliya ba banki an da kai ba eh to duk abin da za ka samu rame za kai ka kurta shi ɗaya mai alama ya alama ta baje maka ka samu matsala to kaga abin da aka tubuɗe wata rana in ba ka gwadai ba yayin da babu ka to kaga ba za a same shi ba ko kuma in ka turbuɗe kan mance inda ka turbuɗe shi ba matsala ta kaga shi kenan an samu dame shi to shi ne aka ce ma da haka aka ce ma aka ce mai rikab shi na daga cikin da duk wani arziki irin wannan na zinariya ko azurfa ko wani abu dai ƙari bai gina aka yi a turbuɗe ba ma wannan ba a da kuɗi ma gina aka yi a turbuɗe su kuɗi wayanga 'yan karanga da kuma sefa ma akwai wanda an turbuɗe su sai wanda Allah yi an turbuɗe an mutu ba a faɗa ba an turbuɗe an kasa zuwa an mance wurin to shi ma wannan akwai zakka ciki ne wa dalili wujubi zakati fil ma'adini war rikab umumu qawlihi ta'ala mana ce dalilin da za a ce a hidda ma ma'adin da arrika suna ayi mana bayanin su. game wa faɗa Allah madaukin zage ce an fi ku min tayyibati ma ka sabku ku ciyar daga tsabtataccen abin da kuka nemo wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abin da muka hitan muku daga cikin ƙasa قال الإمام القرطبي في تفسيره إمام القرطبي يقول أشكن تفسيره يعني النبات والمعادن والركاب abinda aka nihi da wannan aya shine nabat abinda ka ciruwa daga cikin ƙasa da kuma ma'adin da arrikab ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاب الخمس فقال تيك الركاب أبين ذا أهد خمس الركاب سيكزو كإسكي ونيات بكئي كئي مليون قوم يا تهي يا تهي يا كاسو لأنكي ka zo beton wani abu kawai sai ka beto miliyan goma to yanzu ba sai ka bari wasu shekara ba miliyan goma za ka yi da homsi a ba a shi bacin tsuwa nan a da fa'il jahiliya kuma abu na wanda kai ba ka iya gane mai shi tun da misali musamman sai shi zama ba ma alamar rami a wurin ke wata bukata ka ka kai ka a wurin inas sai a ce wani dan haki na ya ciro to kai kana son sanyon hakin kawai sai ka ce to bari ka cimma sanyon ka tafi kawai sai ka cimma kuɗi cikakki ga sunan in ka ci sa'a in ka ci sa'a ba a canza ba tunda ita azurfa da zinariya ba su canzawa amma kuɗaɗɗaki irin namu suna canza in ka ci sa'a in ka ci rashin sa'a an canza ka samu takardu na banza da jiki in ka iske su irin ɗari ɗari na ya wani da aka ce ma ya andre yau ka ka ka tono banza da jiki amma in ka same su sab an daɗe ba a canza kuɗi ba da an shekara talatin ba a canza kuɗi ba so sai ka samu irin waɗannan kuma lafiya duk cikin leda ledan baki rihe ba ɗanyi bai ɓata su bai komi ba kaga waɗannan akwai zakawa cikin su suna nan cikin rikad ka ka ɗauki sai abun nan tunda kuɗi na tunda ai ce an kai dafa'i abin da turbuɗe shi an kai ba ɗai da abin da ita ƙasa ta aihuwa ba to wannan sai ka yadda humusi humusi nawa a yawwa duk biyar da aka hidda miliyon biyu kaga wanda zai samu ma shi ma ai harakarta kaga a takaice sai a samu dai an samu warwarewa da za- da ka zaka ko ashirin ashirin dai kai dai mutane dai za a samu matsala za ta dan warware a wa ajima a yanzu amma an bar wannan abu yanzu kuɗi da lambobi na ma ina zan zaka samu su turbi idan ba ta kawai mai nita amana nan na kuɗin su ci to ina na kuɗin kuɗin an turbuɗe su can turbuɗe na suke amma wani wuri wanda suke da wayan betowa alaikum salam akwai zakka mana ai an ga ce abin da aka hitarwa cikin ƙasa in ya kai zakka shi abin da suka hitarwa sai ya kai zakka nasu amma shi rikabi da kayan doshi ya kai zakka shi ko mina na ka samu ko musiza ka da mai yawa na ko kaɗan shi kuma wajen bangaren abin da za a hitarwa cikin zakka sai ya kai kima za mu ga kima muna ganiya ba haka nan na ba dan ka zo can gina zinariya sai ka samu zinariya ta jikka ɗari biyar ko azurfar jikka ɗari biyar shi kuma abinda nisabi shi a abinda za a yadda ma zakka sai ya kai wajen miliyan biyu ko wani abu akwai bambanci muna ganewa abinda an kai shi ba ɗaya na ba ita azurfa da zinariya imantawa aka imantawa aka wa ajma'atil ummatu ala wujibu ala wujubi zakati fil ma'adin maluma sun haɗu akan wajibcin zakka cikin ma'adin ma'adin shine abin da kake cewa kai abin da gino shi za a yi samu shi za a yi kamar irin zinariyar nan da azurfa wayannan duka nan bayani na shi kai mana zai mana filla filla me aka ba da zakka kowane shi faɗa maka na akwai zakka to amma za mu kai inda zai fayyace mana cewa kaza ga abin da gare shi kaza ga abin da gare a lokaci ya yayi ko ko ko ashe akwai sauran a an ƙara ko a to nan ai abinda in mun ka bibi mas'alat sai ce muna fil amwali lati tajibu fiha zakka ko abinda zakka ka wajiba shi shi kai muna bayani ba wanda aka hidda bai ba a abubuwan da suna da zakka amma gaba zai hiddo mana ko sai ce ga wanda aka zakka kai المسألة السادسة في الحكمة من إيجاد الزكاة وعلى من تجب matsala ta shidda hikimar zakka hikimar wajibtar da zakka da Allah ce a ba da zakka tilas dole sannan wa aka ba zakka din kaga shurutu wujubiha sannan sharadin wajibcin ta mun fahimta abu uku na za mu gane me yasa Allah ya wajibta zakka na biyu wa za a ba na uku sharaɗin zaman da wajibi idan Allah ya wajibtar da ita to tana da shurut wanda ka kuma sa ta zama wajibin ba haka ba kawai sai mala yace na farko alhikmatu fi ijabi zakati hikima wajen wajibta zakka shuri'ati zakatu li hikam li li hikamin samiyya an shari'anta zakka don hikima babba don babba hikima wa ahdafin nabila kuma da manufa ita ma babba ya ce nabi mai dan ah, wata abun da aka ce a alamun nubula ko a alamun nubula don wani hanafi mai girma wanda la tuhusa kasratan sabida ma fa'idodin ba iya lisiri lisiri su ba iya ba amma sai mala ce min ha na farko akwai takhirul mali hikima wajen wajibtar da zakka akwai tsarkake dukiya wa tan niyatuhu da kuma ƙara ta a shari'ance ko amma a hankalce fa rage tana akai tunda ya ga ce ƙara to ya kamata a ce mai miliyan biyu su zam da nawa da uku ko to sai a ce lokacin za ka yadda ta in kana da miliyan biyu hoji ka hamsin za ka rasa ina ganin haka na ko za ka rasa miliyan a jika hamsin to kuma an ce can niyat don ƙara wannan zakka don ƙarin ƙarin dukiya wa ihlalul barakati fihi dan kuma sab- sabkar da albarka ciki wa zahabu sharrihi wa waba'ihi da kuma tahiyar da sharrin dukiyar da bala'i wa ba shi na bala'i wa wiqayatuhu min al-afat wal faqad da tsare shi daga al-afat asarori da lalacewa shi na hikimar hidda zakka ɗin mutumin da ka hidda zakka to dukiya ta za ta tsarkaka kuma za ta ƙaru albarka za ta shiga abin da ya sa aka kai ƙaruwa shi idan ka bayar to ubangiji Allah zai kawo maka hanya kuma ta ƙaruwa abin idan ka hana kuma a samu raguwa ko to in ka hana in kana in kana hana zakka din wata ran za ka samu al'afat farai su danne ka su wafce ta amma babu mamaki in kana da zakka sai su kasa wata za su yi tatyirul muzakki min ash-shuhi wal bukhl ita zakka tana tsare al-muzakki ismu fa'il ko wanda sai maf'ulun bi sai shi al-muzakka tsarkake mai bayar da zakka din daga shuf maku wal buhul da rewa maku da rewa akwai bambanci tsakanin maku da rewa muna gane ita rewa baka ba kowa shi ko mako har kanka baka ba shi na mako kanka ma baka ba shi ya sai dai ali su ha ai kana da kuɗi ka ce mai hura adabomin ta ashirin in ka shanye ka ƙara ruwa muna guda ka sake ƙwaryar ka kuma gama da shi kaga shi na shuk da haka Allah ce muna na wa man yuka shukha nafsihi kaga riwa kan shi wai shi da kai ne yana ma marewacin kai ne to amma shi basiri zai iya gyara kai ne amma bai ba kowa ya yi shi sai zabo shi can ya abi ne amma kasan ma yana jin bakin cikin kyasu su lullube su wa'ar yasi zunub kuma da dauda ta zunubi arrijis shine jam'i na na arrijis ko wal khataya da kurakurai wa tadribuhu alal badli kuma ana tadribi ne shi mai ba da zakka zai saba da mi za a koya mai za a yi tirenin ko sai a yi tirenin nan akan iya bayarwa tunda wanda zai bayar da zakka ta miliyan goma da Allah mai bukata ashirin zai iya jika ashirin zai iya hana mai kaga wanda ya bada jika goma to sai wani shi na da bukatar jika ashirin a kaga ya saba da bada wal infaqi fi sabilillahi da kuma a koya mai a yi training ɗine a ciyarwa cikin hanyar Allah duk wanda zai iya bada zakka an ga tashi an ga ce fi sabilillahi ana son kaza ana son jika ɗari zai ba za ta yi mai wuya ba amma duk wanda ya hana zakka to yayin da ka ce mai ana son taimakon jikka biyu za a ga sai shiga an da mutane muwafatul fakiri taimakon talaka ita zakka akwai taimakon talaka hikimarta za a samu taimaka ma talaka wa saddu hajatin mu'awwidina da kuma tushe bukata ta mabukata mabukata sai a danne bukatarsu wal ba'ithina da wanda a cikin matsaci wal mahrumina da kuma waɗanda a shuru muna ganewa eh duka waɗanda bayar da zakka kaga sai a taushe bukatarsu mabukaci da an bashi zakka sai bukata ta ƙare mai haka wanda a cikin matsala yanzu Allah an yi mu mutum haihuwa Ta, ina ta nazarin ya za a yi aikaci ba bisa ba mai sai kai da zakka sai ka kawo mai jikka ɗari biyu ka ce wanda na zakka na da rago da santolan mai biki da ɗan tuwon da za a yi wa mutane duka an wuce wurin tunda shi ya san kai ne an zai zuwa dai su zo ragon jikka ɗari biyu don hauka zuwa zai in na sittin na biki sai zo na sittin to duk sauran abubuwa sai a yi haka ma wanda shina da bukata shina cikin matsi amma bai ya ce a bashi to ka kana zakawa kana bashi zakka din nan matsi ne ya hita da shi na dai kaga ai maluma suka ta ganin cewa ita zakkan nan da yanzu a hidda dan ba mutum abin kwarai to amma ta yadda zakka mutum shi na da biki ka zaka ka mai jikka biyu da Allah yan ba dan matsala ba sai shi mare ka to mizi jikka biyu miza in ba da a zo wajen iko ba a zai kuma ta ɗauko ɗaki a sai ka fete mari mana sai da cikin matsalar jikka ɗari an baka jikka biyu ba takaici na ma an ka baka ba kuma sai bai ce maka fi sabilillah ba sai ce maka zakka da Allah amsa za ka ce na gode wallahi ba ka godiya abinda karana kuka ce mai kawai jika bi kawai sai ya san kayan magana ko in shi na so shi amsa bi kai to ita an an yi abun zakka don ta zama taimako ga talaka da mabukaci da wanda a cikin matsayi da wanda bai iya ciya a bashi ka ga zakata bashi na zaka ai ba ciya zai ta bashi ba akwai tahqiqu takaluki wa ta'awun wal ma'abba baina afradil mujtami' فحينما يؤتي الغني أخاه الفقير زكاة ماله yastallu biha ma ata an yakuna fi qalbihi min hiqdin wa tamanni li zawali ma huwa fihi min an-ni'ami jina وبذلك تزول الأحقاد ويؤم الأمر mana ce akwai tabbatuwa a takalif ko a abun nan a ɗaukan nauyin juna wa ta'awun da taimakakko ne da taimakakke ne ya wal mahabbati akwai kuma soyayya baina afradil mushtam- mujtama'i tsakanin ɗaiɗaikun taron da ake al'umma sai a samu soyayya Mala ce fahina ba yukuti ganiyu a hahun fakirin tsakata maliki yayin da mawadaci yabba ɗan uwa ne talaka zakka kuɗi ne ya stannu biha zai zare mai ma a sa an ya kuna fi kalbihi abinda ya yi cikin zuciya ta min hikidin na takaici takaici watamanni lizawali ma huwa fihi min an-na'amatil gina da kuma buri na ta gushe abin da shike da shi na na na, na wadata mai kuɗi na shi na wadata shi sa kayan kwarai ga gidan kwarai shi ci abin kwarai kana kallo na yau da gobe ba bayani kullum haka sai ka fara to Allah shi maido shi da shi ko wani ne da mu ko ku a to amma yayin da in ka hidda zakka din za ka hidda wani abu ka bashi da Allah na son ka talauce dan wani ka talauce ko bai samu kaga zai suka Eh, yayin da matsala ta same shi da kai ne yana baiwa ta abin shi kare ma dan ya kare ma ya kare mai amma Allah in dai ba ka bashi abin shi ka wata kawai abin shi kare to nan wani ne shi yasa za a ganin tsakanin wa da kane yan uwa suna fatan wani shi talauci saboda bai da umarni shi dawo su ma su yi dariya dai ko to mana ce da ba da zakka za a samu gushewar ƙetoci kuma sai a samu gamewa amintuwa aminci za a samu a abin da aminci zai gami dole na abin da mun ka sani kenan wanda ka ba ka ba ka son ma a ce shi na likita wallahi ba ka so dan kai kariyan ma na ka ɗin إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أقبض على المسلم من نعمة المال bayan da zakka tana daga cikin gode ma Allah maɗaukakin sarki da abin da ya cika ma musulmi na ni'ima ta dukiya Duk wanda Allah ya bashi dukiya bai da zakka bai gode ba ga abin da Allah ya bashi wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala kuma biyayya ga Allah maɗaukakin sarki fi tarfi da amriki da zartar da al'amari ne na shidda annaha tadullu ala sidiki imanin mafakki ita sadaka tana nuni akan gaskiyar imanin wanda ya ba da sadaka dan sai da ima wanda ya ba da zakka din li anna al mala mahbuba la yakhruju illa li mahbubin akthara mahabbatan dan saboda ita dukiya fa a ta ba a hidda ta a bayar da ita sai ga wanda so nai abinda kaka so ya yi wannan muna ganewa abinda kaka so to ba ka ba da abinda ka so sai ga abinda kake so yanzu da mutum zai zuwa wajen mace hira sai shi zara kudin shi bata da ita da kudin waye su ka ga ya son da kudin da haka ya bata inda ya yi son kudin da ita wallahi bai ba bai ba bai bata kudin waliza summiyat sadaqatan da haka aka ce mata ma sadaka ita zakka khuz min amwalihim sai aka ce mata sadaqatan ko lisirki talabi sahibiha li mahabbatin lahi sabida tabbatuwar a a talibi sahibiha ko neman mai ita ga son ga ga Allah sabida shi na son shi na son Allah sabida haka ya bayar wa ridahu da yarda ta yi annaha na ƙarshe shi na ita zakka sababun li ridar rabbi sababi na da yardar ubangiji wa nuzulul khairat da kuma sabtar da alkhairai ko wa takfiril khataya da kuma karkare laifuka wa gairi zalika da wani wannan lokacin na daga cikin hikimar da Allah ya wajibtar da zakka malace muna waɗanga abubuwa guda bakwai tare da ya ce suna da yawa da yawa amma dai ga bakwai ya kawo muna waɗanda su ma suna iya gamsar da mu abin da muka faɗa dai Allah shi ba mu lada su Allah shi gafarta mana